والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتدار الأجر ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق عمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت إلى الأولى راجعة وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواسي قلوب الأقلاب فريد داري على الإطلاق حاتم الحكمين أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومرجي وقائدي وفهري وملاذي وإيدي لله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد ورضي الله تعالى عن كل من يتعلق بأجيال أهل الله من يوم حلقت الدنيا إلى انتهائها يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المهدر والتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله آه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna cikin karatunmu na shifa don neman sanin martaban sayidina wa maulana wa habibina rasulullah difa'an duk abin da za a yi musani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya mana kyauta ne Allah ya mana kyautan manzo Allah ne kyauta kyauta kyauta aka mana saboda haka ubangiji da kansa yana cewa ya mana kyauta amma mun gane ya mana kyautan mun gane kyautan da Allah ya mana ya mun gane Allah ya mana idan mutum bai gane da kyautan da aka masa ba to godiya za ta karanta to kare lokacin godiyan ya kasance sai bayan an durmushe ka a kabari a lokacin za ka gane me Allah ya maka da kyauta wa annabi. Kyautar da aka mana, wallahi da akwai abin da ya fi maulidi na annabi. Wallahi da ya kamata mu In an ce, sahabai ba su yi maulidin annabi ba wannan zamanin ya cancanta a nuna ya kamata a yi maulidin annabi a wannan zamanin in an ce sahabai ba su yi maulidin annabi ba saboda sun san annabi ne in an ce tabi'u tabi'ina ba su yi maulidin annabi ba saboda sun sheƙi ƙanshin annabin ne idan kuwa a ce bayan shekara 700 aka yi maulidin manzala ya kamata mutanen wannan zamanin zamanin ya yi nisa ya kamata a so annabi a yi maulidin annabi mun ga duk wani abin da yake duniya a yanzu duk abin da yake duniya in an ɗauke shi yana da muhimmanci in dai yana da muhimmanci ana taruwa don shi a tuna shi misali children's day na yara ranar yanci na polis na sojoji da ana tunawa saboda muhimmancinsa ko me ake son a nuna wa mutane me ake so a nuna kai ya kai hannun shan wiwi ana yi na duniya wanda a ranar hukuma ta ce halal ne a sha saboda yunkurin da ya ba da ƙoƙarinsa ya nuna iya shi ne ƙudubin zamanin ko ba yi to idan kuwa durma a dahari kaifa ma dara wata kizul arda kulluhu dara o durma a dari kaifa ma dara ka riƙe ƙasa wata kizul arda كلها دارا فدر مع الدهر كيف ما دارا kai amfani da zamani duk yadda ka tsanci kanka a cikin irin wannan zamani idan wannan ya zamo an yi kai an yi ranar ma'aikata duk an yi me ya kamata mu yi idan mun nuna na manzala zai zama akwai laifi bai kamata ya zama an samu laifi ba bai kamata ba wannan ya cancanta a yi haka don mu nuna darajar annabinmu a ƙasan yarbawa na ji a wajen farfesa umar ya ce a ƙasan yarbawa ana ana hawa maulidi abinda ya rage musu kenan akwai wani abin da suke kiran ranar wanda ake yi don a dinga tunatar da musulmai akan daren akan maulidin annabi yanzu misali mutanen gumel ana sallan gani da gumel da daura suna mata hawa amma na ganin kamar ma babu kamar na gumel din ko dan ana gani a midiya ne amma abinda ake yi a sallan gani sallan gani maulidi ne yanda ake buɗuwa al'umma ana tuna musu annabi muhammadu ko a kira shi da yawa a ranar bai isa ba kiran shi da yawa a kira shi a ranar maulidin annabi ne maulidin annabi ne a yawaita kiransa a wannan ranar ai mutane da su san sunan ba zai bace ba saboda haka mannallahu alaina Allah ya mana kyauta iz ba fina rasulan tunda Allah ya turo mana wannan annabi Allah muna masa godiya amma godiyar ba za mu iya ba Allah muna ma Allah godiya amma godiyar ta fita daga bakin manzo Allah Allah ya gode mu gode wa mu gode wa Allah ta bakin manzo Allah cikin samuwar da muka da aka yi mana na manzo Allah samar mana da manzo Allah da aka yi to Allah mun ba da amanan godiyar a bakin manzo Allah ya isa wajen rabbul izzati shine saboda ba za mu san me za mu ce mar ba alhamdulillah Allah ya taimake mu annabi nan an yi mar kariya kariyan da ba wani irin ba wani halitta da Allah ya masa wannan kariyan banna shi saboda zaɓi zaɓi daga cikin zaɓi daga cikin zaɓi daga cikin zaɓi Allah ya turo mana shi mun gudu wa ma ma'akazin sani jiya mun yi magana ta farko ma'akazin sani fahu mumnin ala taslimil hadisi ya yi bina'i ne akan taslimul hadis lausaha da ya inganta wa kad azana Allah min sihati a ce da ya inganta to Allah ya kiyaye mu da a ce manzala ya faɗa abin da kuskure ne Allah ya kiyaye mu da jin wannan walakin ala kulli hali amma ko to wani hali faqad ajaba an zalika aimatul muslimina bi ajwi fati malamai sun amsa amsoshi daban-daban minha daga ciki الغسردي والسمين دميمي فمن ما راوا قتاده abin da qatada ya rawato da maqatil annan nabiya cewa manzo Allah asabaru sunnatun lokacin da yace wannan tilka tilka me Allah ke cewa garani ƙulƙula wannan tilka garani ƙulƙula an ce daga bakin manzala ne ya zo ya ce to ina haka ne ya faɗa ne a sabaru sinnatu sinnatu da kisra na sinun gangadi inda qira'ati hazi sura lokacin da yake karanta wannan suran wan najmi idza hawi sai gengedi ya ka manzala fajara hadha al-kalamu ala lisanihi sai wannan magana ta fito a harshen sa bi hukumin naumi da hukuncin bacci wa hadha la yasib shi ma bai inganta ba iz la yajuzu ala nabi mislahu bai halatta ga manzala a ce manzala shi manzala ko bacci yake to hukunci yana yana gudana akan akan a zuciyarsa baccinsa bai hana shi zartar da hukunci kuma abin yayi ba mu ne in aka ce muna bacci ko ana gengedi za ce Allah ya dauke mana ba hukunci ga mai bacci kamar mutum yana cikin bacci ai ba hankali tare da shi ana ta da kai sai ka ce misali aini ne annabi wani hukunci za kamar babu saboda ba hankali ne da shi ba bai da hankali kamar imuwar da manzo Allah ya ce wani mutumin da ya fita yana tafiya da dabbarsa da kayan abincinsa da abin shansa yana cikin tafiya sai dabban sai ta jefar da shi a cikin sahara ya rasa me zai wani hali yake ciki har ya ɗebe ya ɗebe ƙauna yana ganin mutuwarsa ta zo yana tafiya yana tafiya yana tafiya sai ga gindin bishiya sai je kawai ya kwanta ya kwanta a gindin bishiyan ya haƙura ya sadakar zai mutu kawai farkawansa yana buɗe ido sai ga dabbarsa ta dawo kusa da shi da ruwansa da abincinsa komi da komi yana jikin yana jikin wannan abin hawan saboda haka saboda tsananin murna da ya ɗauki abin da zai ce sha sai ya ce Allahumma anta abdi wa ana rabbuka Allah kai ne bawa na ni ne ubangijinka sai aka ce me yasa ya faɗa haka ai ba kokolon ya riga ya zame ya faɗe shi ne lishidatul farahi saboda tsananin farin ciki ya gigice bai san manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani hukunci ya bashi ba komai a kansa ba komai a kansa yace Allahumma anta abdi wa ana rabbuka kai ne bawa na ni ne ubangijinka saboda tsananin farin ciki to akwai wasu abubuwa wanda yake fitowa ko ko ta ko a hanyar bacci ko abinda ake nema dai dole ya zamo in mutum yana cikin daidai ne to shine in yayi Allah ba zai bar shi ba to irin wannan ashe manzo Allah shi kuma babu wani abin da za a ya ce an gusar da hankalin manzo Allah babu shi domin tanamu ainihi wala yanamu qalbu idanun manzo Allah yana bacci amma zuciyar manzo Allah baya bacci zuciyar manzo Allah ba ta bacci ko da ake to zuciyar a buɗe take saboda karɓan saƙon Allah to kaga maganan gengedi ko bacci a ce ya mance ne ya faɗa ba wannan kenan wa hadha la yasiru bai inganta ba iz la yajuzu ala nabi mislam fi halatin min ahwali ta kowane hali wala ya khaluqu Allahu ala lisani Allah kuma bai halici kalma irin wannan wanda ba ta da kyau ta fito harshen annabi ba wala yastawli shaytan alaihi fil nawm kuma Allah bai halicci shaytan a sallada shi a harshen manzo Allah ba fil nawmi ko a bacci wala ya qazatin ko a fili li ismati saboda an riga an kiyaye annabi fi hadha a wannan babi min jami'il amdi was sahwi ta bangaren ganganci ko mantuwa wa fi qawlil kalibi kalibi ya ce inna nabiyya haddasa nafsahu manzala yayi magana maganan rai irin magana maganan zuciya faqala sai ce zalika shaydanun ala lisani wannan shaydan ne a harshensa shi ma ɓataccen magana ne ba a sallada wa annai muhammadu shaidan ya yi wasa da shi ba wasu riwati ibn shahabi an abi bakar bin abdurrahman kala ya ce wasu ha sai ya rafkanuwa falama hubira bi zalika lokacin da aka ba wa manzala ga abin da aka ji kace kala ya ce ina mazarika mana shaidan wannan daga shaidan ne wannan daga shaidan ne wa kullu haza shi ma wannan la yasiu bai inganta ba an ya kula hu alayhi salam a ce mandala me fada la sawan wala qasadan ba mantuwa ba kuma nufi wala ya taqawwalu shaidan ala lisani kuma wata magana ta fito a harshen annabi mummuna daga shedan Allah ya tsarkake manzo Allah wakila an ce lallan nabi lallan nabiya domin manzo Allah kala wuya fada fi asna'i tilawati lokacin karatun sa ne ala taqdir abisa taqdiri lin taqriri wa tawdihi lil kufari dan ya da tabbatarwa da kunyatarwa ga kafirai ka kaula ibrahima alayhi salam kaman fadin annabi ibrahim alayhi salam haza rabbi wannan ubangiji na ne ala ahadi tawilat a ɗaya daga cikin tawili daga ciki wa ka qauli kaman fadin annabi ibrahim bal fa'alahu kabirun haza babban su wannan shine ya aikata ba da sakti bayan ya yi shiru wal bayanin fasli bainil kalamai abin da yake da bayani na rarrabewa tsakanin zantukan guda biyu su maraja ila talawati sannan ya koma cikin karatun wa za mumkinun wannan abu ne mai yiwuwa ma a bayanin fasli tare da bayani na rarrabewa wa ƙarinatin da ƙarina tadullu alal muradi wanda take nuni akan manufa wannan laysa matalun ba haka yi karanta ba wawa adu ma zakara ulqabi abubakar shine ɗaya daga cikin maganan qadi abubakar fala yutaradu ala hadha ba za a bijiranta akan wannan ba bimaruya annahu kana fi salati cewa an rawato manzala yana cikin sallah fakar kana kalamu fiya shi kuma magana cikin gair qabla tuntuni gaira mamnu'in ba hana ba wallazi yazharu abinda yake bayyana wai tarajjahu abinda yake tarjihi tawili wajen tawilinsa inda hu a wajensa wa inda gairi da wani da waninsa min almuhaqqiqina da malaman daga wajen malamai masu tahqiqi ala taslimi wajen mika wuya anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallama manzala kana kama amarahu rabbu ya kasance kamar yadda ubangiji ya hore shi yuratil alqur'ana tartilan yana karanta alqur'ani tartilan wa yafassil aya tafsilan yana rarraba aya tafsilan tafsilan fi qira'ati a cikin karatunsa kama rawahu siqatu an kama yanda siqa suka rawato daga manzo Allah fahimkin tarasu da shedani yayi sai yayu a samu tsayuwan shedan litilka saktati lokacin da manzo Allah waye shiru wadassu da lokacin da ya tsaya fiya ciki mata laƙahu min tilkal kalimati abinda ya yi itilaƙin sai ya rataye da shi ta wannan kalma muhakiyar na gamatin nabi yana mai koyi wajen fitar da sautin manzala ya yi su ya ta gurin da ya smu'u man da na'uhu ilayhi wanda ya matso kusa da manzala yana jin yana jin sanin al-kufari daga cikin kafirai fazannuha sai suka yi zato min qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam zancen manzala ne wa sha'uha sai labari ya bayyana walam yuqdaha zalika inda al-muslimina ba wanda ya suka daga cikin musulmai da yi bisu surati da kiyaye suran kabla zalika kafin wannan ranar alama anzala Allah ta'ala akan abin da Allah ya saukar da ita wata haƙuƙihin da tabbatar da shi min halin nabi sallallahu alaihi wasallam daga halin manzala fi zannil ausani yanda manzala ya zargi gumaka wa ayyabaha wa aibiha da aibinta alama urifa minhu abinda aka sani daga manzo Allah ai je mun mun karanta gurin da muka tsaya kafirawa sun ce ubadul wasni masu bautan gunki suna a yanke ake ce musu kafirai amma ma yahudawa da nasara ba a ce musu kafirai ba a ce musu kafirai ahalar kitabi yake kiransu wannan shine rikicin da ake samuwa wanda wannan bagirajen malamin yake kiran kowa da kafirai amma addinin musulunci ba haka bane ba haka bane na fatan kuna fahimta ta addinin musulunci ba a ce musu kafirai a kira su yadda Allah ya kira su ahalal kitabi yahudu da nasara sunansu ahalal kitabi ya ahalal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum haka ake cewa amma in ka ce musu kafirai to ka faɗi abin da ba haka Allah yake kiransu ba an fahimta? to nan kalman yana daga cikin abin da yake kore shi tsakanin su da mu sosai kuma ai walaganci ai ko kira za ka yi ai udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatul hasana haka Allah ya ce in kuwa an bi ka'ida da manzala yi za a samu wannan tangardan ba zai yi ba ba zai yi ba kuma ba don su ba kuma da ba kwanan ba don ku ba su ma da ba sanan mun yi interview da wani rabarin kwanan nan ya zo yana tambaya yana research sai na cire kudin da ke hannuna na ce wannan kudin daga hannun waye fito ya ce bai sani ba na ce zai iya yi wa tanun kristan zai iya yi wa tanun pagan ne zai iya yi wa tanun musulmi ne me yasa kudin ya zamo kawai in haka ne ka karbi musulmi ya karbi kudi a hannun musulmi zai yi ba zai yi ba kenan to wannan shi ya nuna ashe in ana son a zauna lafiya sai kowane an ba shi haƙinsa kirista ya karba wajen kirista pagan ya karba wajen pagan waye ya tsaya shi ya sa an tambaye shi Ibrahim shi Abdullahi menene halal fi zamanin awwali me ya halal an tambaye baban shi Ibrahim yace ma urifa asluhu wa aslu asluhu a zamanin manzala abinda aka san asalinsa aka san asalin asalinsa shi ake kira halal a zamanin mazala shi aka ce wa ba da hu bayan manzala ya koma ga Allah sai ce ma'urifa asluhu faƙat abinda aka san asalinsa kawai sai aka tambaye shi wafi zamanina a zamanin fa sai ce ma juhila asluhu abin da aka jahilci asalinsa shine halal magini idan ka yi gini aka kama kudin aiki kai dai an biya ka kudin aikinka saboda ka sunansa halal tunda ka yi aiki an biya ka ka kawo kaya kana sayarwa ka siyar an siyar an siya an baka kudin haka ne sunan shi halal amma daga ina ya fito wa ya saka ha daga ina ya fito halal ne ko haram ne wa ya saka ko in ka zo sayan kaya in dan sai kwai ɗinka sai ka tambaye ni ni barawo ne ko haka ake yi kaga ma juhil aslu shine halal to akwai abubuwa da yawa wanda addinin sai an yi zurfi a ciki tukuna ake gane ba in ba yi zurfi a ciki ba wallahi ba a gane ba ba a gane ba Allah ya kiyaye wa kada haka Musa bin Uqbata fi magazi nawa haza misalin wannan innal muslimina lan yasma'uha musulmai basu ji ta ba waina ma alqash shaytanu zalika wannan an yi alqayin shaytan ya yi alqayi fi asma'il mushrikina kasa ce ni marhaba maraba waina ma alƙashe dan zalika wannan ilkayin shedan ne fi asma'il mushrikina cikin jin kunnuwan mushrikai sun ji abinda manzo Allah an an jefa musu magana ne a kunnensu wa qulubihim da zuciyarsu wai kun ma ruwiya wannan shine abin da ya kasance min huzunin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda bacin ran manzo Allah li hadhihi ishatu a ce an ji yayi da gumaka wannan fadan magana shine ya bata wa manzo Allah rai wa shubhatin da shubha wa sabu hadir fitnati wannan shine dalilin wannan fitina a gaba gida tilka garani qul ula wa inna shafa'atuha la turja wannan shine shine rikicin da ya faru wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala wa ma arsalna min qablika min rasulin ba mu turo wani a gaban ka ba daga cikin manzanni wala nabi ko wani annabi illa iza tamanna sai dai idan ya yi guri alƙar shaidan fi umniyati sai a tura masa shaidan a cikin gurinsa fayin sahullahu ma ya riƙe shaidan sai a cire a shafe abin da shaidan ya shiga jikinsa ya zo masa su mai yukimallahu ayati sai Allah ya fitar da ayoyinsa a yi hukunci cikin ayoyinsa wallahu alimun Allah shine alimun hakimun gwani famana tamanna ma'anan tamanna guri shine tala Allah shine karanta wanda Allah yace la ya'lamun likitaba basu san wani littafi ba illa al-amaniya sai dai gurace gurace wa qawluhu da fadin sa fa yasahu Allah sai a shafe mayu da kashe shaytan abinda shaydan ya jefa masa ya umune yace ai ya zabu a tafe da shi waye zilu a gusar da shi allubsa shine allubsa shine abinda aka tsare shi da wani abu shine lubsa wai hukum ayati sai ya hukuncin ayansa wakila ma na laya ko ma ya qaulin nabi shine abinda ke faruwa wajen manzala min sahwin na daga rafkanwa iza ƙara in ya karanta fahimta biya da zalika sai ya dawo wayar ju'anu sai ya koma gabaninsa wa haza nawo min qawli kalbi wannan yayi kama da maganan kalbi fi ayati yace inna udisa nafsu yayi magana ne a kansa wa qala iza tamanna ai iza haddasa nafsu in yayi magana a cikin ransa وفي رواية أبي بكر بن عبد الرحمن ناو وهذا ساو والنرف كنون fil qira'ati na wajen karatu inna ma yasihu fi ma laysa dariqahu taghayyurul ma'ani shine abin da yake inganta fi ma laysa dariqahu cikin abin da hanyarsa laysa dariqahu ba hanyar ba kenan taghayyurul ma'ani a canza magana wa tabdilul alfazi da badalin lafazi wa ziyaratu da ƙarin malinsa min alƙur'ani abin da baya cikin alƙur'ani bal abin da ake nufi a sawa murabkanuwa an iskadi layati wajen aminci aya guda min aw kalimatin ko kalma walakin nau sai dai shi la yuqarru ala hadha sawi ba a tabbatar da manzala irin wannan tunanin ba bal yunabbihu alai za a fadakar da shi wazkur bi lilhini za tuna ta masa da tuna ta da shi a yanzu yanzu alama sanaskuru cikin abin da zamu ambace shi fi kuma juzali min sawi cikin abin da ya gaba ya halatta na da jarabkanonsa wa ma la yajuzu da abin da bai halatta ba wa mimma yuzharu yana daga cikin abin da ake bayyanawa fi tawilihi cikin tawilin manzala annal mujahida shi mujahid rawa hadal qissata ya rawato wannan qissa wal garani qatul ula garani qatul ula bayin sallamna al qissata in muka mi kauya ga wannan qissa kulna sai mu ce la yu abdu bai bai nisa ba anna haza wannan kana qur'anan qur'ani ne wal muradu abinda ake nufi bil garani qatul ula da garani katul wula wannan shafa'atuhunna la turja ceton su ana kauna ala malaikatu shine malaiku ala hadha tawili a wani tawilin daban wa hadhi riwayati da wannan riwaya wa bi hadha da wannan ne fassara fassarar kalibi imam kalibi ya fassaranta al-garani kata ai al-malaikata garanika sai ce a mala'iku ake nufi wazalika wannan annal kufara kafirai kanu ya taqidun annal ausana su kuma suna yi itikadi gumaka wal mala'ikatu da mala'iku banatullahi ayan Allah ne haka suka tafi kama haka Allahu anhu kama inda Allah yi kaya anhu waradda alaihim sai Allah ya musu radi fi hadhihi sura بقوله ألكم الذكر ولو الأنثى ko kuna da namiji amma Allah ƴaƴansa mata ne fankar Allah kullu haza sai Allah ya goge duk maganar su kai min qaulihim daga fadin su waraja'u shafa'ati min almalaikati kaunan ceto daga malaiku sayyun ya inganta falamma ta'awwalu almushrikuna lokacin da mushrikai suka yi tawili ala annal murada bi hadha zakari da abun nufi da wannan namiji alihatuhum shine allolin su wala basa alaihim shaytan zalika sai shaytan ya musu ya musu ya lulbe ya lulbe bayanin su wazayyana fi qulubihim ya kawata musu gumakan wa alqawu ilayhim aka tura masa nasallahu ma alqashedan wato nusu abinda aka aka shafe ma alqashedan abinda shedan Allah ya shafe na shedanci wa haka mayatu yayi hukuncin ayoyinsa warfa tilawat tilkal lafazataini sai aka ɗauke wannan karatun lafazataini allataini guda biyu dinnan waje da shaitanu bihi ma sabila litalbisin sai zamo an sami an sami da wannan matafiyar wato sabilan hanya ne na talbisi hada abu mai kyau da mara kyau kama nusi haka sira min alquran kamar yadda aka kawo manan sah min ayatin aw nusiyanati bi khairin minha aw misliha wa rufi'at tilawatu sai aka dauke tilawansa وكان في إنزال الله تعالى لذلك saukar wanda Allah yi ga wannan hikimatu akwai hikima wa fi nusukhihi a nusansa hikimatu shi ma akwai hikima liyudillu bihi man yasha'u dan Allah ya batar da wanda ya so waya dibi man yasha'u kuma Allah ya shirya da wanda ya so wa ma yudillu bihi illa fasiqina ba kowa ne suke samu a batan ba sai fasikai Allah ya nisanta da mu gabaninsu. Wane jala don Allah ya sanya maliki shaidana abinda ake ilkayi wa shaidan ya zama fitinantar lillazi na fi ƙulubin marzun ya zama fitina ne ga wanda zuciyarsu akwai rashin lafiya walƙasiya ta ƙulubin da wanda zuciyarsu ta zama bushashiya wa inna zalimina su azzalimai lafi shiƙaƙin ba'idin suna cikin tsanani mai nisa a cikin tsananin Allah kiyaye wanda ya laman lazina utul ilima dan wanda aka ba su ilimi su san annahu alhaqu min rabbika gaskiyar lamari shine wanda zai zo daga ubangiji bayuminu bihi su imani da shi fatun bita lahum qulubuhum zukatan samu tabbata wannan lahadi ladina amanu Allah shine mai shirin da wanda suka yi imani ila siratal mustaqim zuwa ga tafarki madaidaici manzo Allah kenan wakila aka ce innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam manzo Allah lamma qara sura lokacin da ya karanta suratul najm wa balaga zikr lat wal uzza ya zo gurin lata wani uza wani manata salisatul ukhra hafal kuffaru sai kafirai suka ji tsoro an ya fi bishayin min zanniha kar manzo Allah ya kawo wani abin da Allah zai zarge su fasabaqu ila madaya sai suka sauri sai suka ce ai an yabe su ne bitilkal kalimataini da wayannan kalmomi guda biyu li haladu saboda su hada fi tilawatin nabi da tilawar manzala wai shaggabu sannan ya zamo ya ya motsa musu shari da fitina hai ana da fitina al'adati ayyarin al'adan kafiran wa qawli da fadin la tasma'u li hadha al-qur'ani kar ku ji wannan al-qur'ani wal gawfi ku jefar da shi la'allakum taglibuna in aka yaka za ku samu rinjaye wani sibaha azal fi'il an nasabta wannan aiki ne ila shaidan zuwa ga shaidan li hamli lahum alayhi saboda yanda ya kai gani gare su wa sha'u zalika aka nashara wannan wa za'uha aka bayyana wannan nabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah qalahu ya fadi ya fadi haka fajina lizalika min kazbi sai manzo Allah ya bakin ciki saboda ƙaryen da suka yi wa qira'ihim alayhi kage da suka yi wa manzo Allah fasallahu Allah fasallahu Allah sai Allah ya masa rarrashi sallah da sinu rarrashi kenan shine tasliyatu wa marasana min qablika ya rasulullah ba mu turo wani gabanka ba min rasulin daga cikin annabawa wala nabi ko annabi illa idza tamanna sai dai in yayi wani guri alqai shaytanu fi umniyati sai mu jefa ma sai a hada shi da a jefa lamarin shaytan cikin lamarinsa amma sai kuma a fitar da shi a yi hukunci da abin da Allah yake son yin zarto ma'ana ba gurin da shedan zai bar mutum tunda bai bar annabawa baya barin su amma za a ba shi dama kuma a hakan amma ba zai yi nasara ba za a ba shi dama ya taɓa amma kuma ba zai yi nasara ba akan annabawa shi ne وبين للناس الحق في ذلك من الباطل ana bayyana wa mutane gaskiya da barna wa hafizal wa hafizal qur'ana qur'ani ya kiyaye haka wa haka ma'ati Allah ya hukunta ayoyinsa wa dafa min lafsi dil adu daga adu an yi musu lafsu kaga kamar izu na faɗa kwanaki izu adu izu da adu ina ce izu ga saba'in ga bakwai nawa saba'in da bakwai ina ka ce adu ainun saba'in dal hudu haka ne? dal hudu a wau ada'u dal ga alif ga ada'u ada'u ga alif ga ga saba'in ga alif daya ga dal hudu ga alif ga hamza izu to haka nan duk lokacin da buwa ya same ka to abokanan gaba haka kuke halara ɗaya ne ba yadda za ka ka samu ɗaukaka ba abokin gaba ba zai yiwuwa ba ya yiwuwa ka samu ɗaukaka abokanan ga daidai kujeran ɗaya kuke tafiya izu a dawo na? na? sai ina ya wani irin wani irin izu ne ya same ka ka same ta ne min hadaratu sayyidul wujudi amma kujeran haka suke tafiya duk lokacin da ɗaukaka ya zo maka to a adawa kuma za su taso maka ba yadda za ka yi ne ba yadda za ka yi saboda kujerar kenan shine Kano eh Kano an ka eh Kano haka ne shi ma adadin sa izun kafin 20 nunun 50 waw shida alif daya 77 saboda haka kamala shoti jani shi ibrahim radiyallahu ta'ala nun shekaransa saba'in da bakwai ne ba saba'in da biyar ba ne izu ne saba'in da bakwai ne ba saba'in da biyar ba ne eh amma kamar iya saba'in da bakwai ne akwai shan batuwa hijira yana bambanta eh duk shekara wannan yana ba da sassahu ne ana cire kwanan shida sassahu da sanadu eh sanadu sassahu ko haka ne shida ana cire shida duk shekara ɗaya ana samun nahisi ana cire kwanan shida in ka buga wancan kwanan shida shida in ka haɗa shi can zai baka shekara saba'in da bakwai ne saboda haka zai zamo izini kowane abu na Allah a lissafe ke komi lissafi ne ƙuranin ma lissafi ne shi sa malamai suke cewa lahul mafuz ba wai da ka ga alhamdulillahi rabbil alamina a can ba alhamdulillahi rabbil alamina ba ne ba haka yake ba lissafi ne alƙalama ne haka abin yake tafiya shi yasa ai kowane ma- ko duk wanda ai ai an- annabin Allah yake yi duk abin da aka zo da shi zaka ga irin sa yadda kai kake tsammani yadda kake zamanin Qur'ani da ya zo haka haka ya zo wajenka ba haka bane Eh, kai dai annabi haka shi saboda an sauka da shi bilisanin arabiyun mubin bilisanin arabiyun mubin to wannan shine in aka narka sai a gaya maka kaza shine kaza in aka koma latin in aka koma eh, sauran rubutun sauran gabaki daya daban-daban irin wancan ba irin wannan bane wannan ma ba irin wannan bane wannan ba irin wannan bane Allah yake yi wa min zalika ma ruya min qissati yunus yana daga cikin abin da aka rawato din da kissan annabi yunus annahu wa da qaumuhu yayi alƙawari wa mutanensa bil azabi da azaba an rabbihi daga ubangiji fala mata bu da suka mutu da suka tuba ku shifa nahu da azabu sai aka yayi musu azaban fa qala yace la arju ilayhim ba zan koma wajen su ba kazzaba kazzaba abadan ba zan koma wajen su ina mai makareci ba har abada fa dhahaba maghadiban sai fita yana mai magagi na fushi falam ka sani akramukallah annahu laysa bil habari min al habari al waridati babu a cikin labari daga cikin labarori abinda yazo fi hazal babi a wannan babin anna yunusa alayhi salam annabi yunusa qala lahum ya fada musu inna allaha mulikukum ai annabi Yunus bai ce Allah zai halakar da ku ba wa inna ma fi abinda yake ciki annahu da'a alaihim bil halaki ya musu addu'a ne kaga ba da'a lahum ba a da'a alaihim saboda man ta'adda da Allah inda ya ta'adda da Allah to addu'a ne na halaka amma da'a lahum to bil magfirati in aka ce lahum lamun to an yi addu'a ne Allah ya musu gafara kaga da'a alayhim bil halaki wa du'a shi kuma du'ai laysa bi khairin in ba na khairi bane labu sidquhu min man kaz min kazbi ana neman a tabbatar da gaskiyarsa akan ƙaryarsa lakinnahu قال لهم ياتي ان العذاب مستحبكم وقت كذا وكذا كاغني abin da yace ba cewa yi da alimil ba inna allaha muhlikukum bane ba Allah zai halaka da ku yace ba sai dai yace innal azaba musabihakum waqt kaza za ku wayi gari da azaba lokaci kaza da lokaci kaza fa kana zalika sai zama haka kama kala kamar yadda ya fada sun marafa Allahu anhu sai kuma Allah ya dauke musu amma azaba ta zo amma sai Allah ya dauke musu wata darakahum sai Allah ya riskan musu da alhairi qala ta'ala ubangiji falola kanat qaryatun amanat fanafa'ana fanafaha imanuha إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم العذاب الخزي في آية الدنيا ومتعناهم إلهيين قال لولا كانت قرية آمنت ko wannan alƙaryar kenan su wane ne wanda imaninsu ya amfana da su ila qawmi yunusa lama amanu kashafna anhum al'azaba al-khizi sai muka ɗauke musu azaba na tozarta fiyayati duniya wa mata'ana wa ilahi ne aka je da su dadi zuwa wani lokaci an ɗauke musu azaba amma an musu alƙawarin azaban tuban da suka yi sai Allah ya yi wannan shine abin da ya faru وروي في أخبار أنه رأوا دلائل العذاب أما أم فدا مس sun ga dalilin azaban wa ma khailu qalu ibnu mas'ud sun ga dalail dalailin alamun azaban kuma dukkan zaton sun tabbatar shine ma khail ma khailu duk wani zaton da suke zato sun ga alama sun ga kuma abin zai afku وقال سيد بن جبير yace gashahum al'azabu ai azaban ma ya lulube su kama gushar saubul kabara kamar yadda tufa yake lulube mamaci fahim kulta idan ka ce fa ma ma'ana ma ruya min anna abdullahi bin sarhi a za mu tsaya za mu shiga maganan wani ɗan iska wanda a zamanin manzala akwai wanda suka yi abdullahi bin sarahim na ganin shi kadai ne na a zamanin manzala ina ganin mutum ɗaya ne wanda ya yi ridaibar musulunci na ganin abdullahi isra'il ko zan gani dai amma kwata-kwata ridda da zamanin sayidina daga zamanin manzala zuwa lokacin sayidina abubakar na ji wanda suka yi ridda ba su wuce mutane goma sha uku ko sha daya a duniya na iya wannan sun tafi ai kasan bayan tafiya wancan wanda suka yi riddan karan farko kusan ba san komai ba amma wanda suka yi ridda wanda aka lissafa su abdullahi bin sarhi marubucin annai muhammadu ne sai musailamatul kazabi sai wa fatin manzala ina jin sai mutanen maka suka yi ridda da mutanen kaman wajen kufa da sauransu suka yi ridda akan zakka manzo Allah sai na Umar sai na Abubakar yace wallahi duk wanda na san yana bada zakka ya bada igiyan da za a dauro dabban ya kawo in bai bada zakkan nan ba bai bada igiyan da za a dauro a kawo ba wallahi sai na haƙe shi igiyan ma wanda da yana bayarwa zamanin manzala sai ya bayar yanzu ba igiyar ya ce wala sai ya yi shi sai ina umaru ya ce a a kan zakka a bar haka kar a yi fitina ya ce wallahi sai ya yi haka ya ce ina ya ce a bar mutane kawai a bar mutane in ji sai na umaru sai sai na abubakar ya ce wallahi ba wanda zai kawo bai kawo wannan babban shi ya ce ko shi kadai ne zai yake su ai dalilin dawon wasu cikin addinin kenan amma kan zaka ai sun manzala yana rasuwa suka ce ai kudinsa ya huta kudinsa ya huta ya ce ba zai ba sayyidina abubakar shi kadai ya dawo da su sayyidina umar yake ce a Allah ji kan Allah ji kan abubakar yace ba dan abubakar ba da wannan farillan na wajibcin zakka da ya fita tsayuwar sayyidina abubakar yace ba dan shi ba ci inda su ne wallahi da su haƙura eh to sai wanda aka zo zamanin sayyidina umaru shine jublatu bin aiham eh ana ganin abdullahi bin sarh ya dawo musulunci eh akwai wanda shi ya dawo shi abdullahi bin sarh ya dawo eh jublatu bin aiham shi kuma sarki ne da aka zo a zamanin sayyidina umaru ya musulunta ya zo yana tsawafi sai wani ya taka gefen rigansa yana waiwayawa kawai sai gaura marmari a wajen tsawafi sai ce kamare ne ya ce ya ce wala shi harama sai ce kana talaka kara marin rama ya ce ya zo wajen sai na umar sai na umar ya ce ai kuma haka ne sai ya rama ya ce sai ya rama ya ce talaka ya mare ni zan ba shi raƙumai ɗari a dabbobi ɗari ya ce ba ya so marin yake son ya rama ya faɗi duk abin da zai mar sai ya ce shi ba ya so wannan malam kawai ke son harama sai shi ma more sai ce to yanzu umaru ba abin da za ka yi ya ce ai ba abin da zai sai dai ya rama malinsa sai ce to zai shawara shi ne wuf sai fita ya gude bar maka ya ce ya fasa ya fasa mazalucin gaba da da dai talaka ya mare shi a gaban mutane eh ya dama ita ce jibilatu bin ahyam eh sarkin gasasa ne eh to akwai irin wayannan abubuwan da yawa a cikin addini amma wannan wannan nake magana Abdullahi bin Sarha ya dawo ya ya ya abin amma ya dawo insha Allah gobe zan zo da sunayen wanda suka fita daga musuluncin daga nan ne za ka gane ya abubuwan suka ɗoru gaba ɗaya shi sa wato gaskiyar lamari gaskiyar lamari Allah ne ke taimako gaskiyar lamari 'yan ɗariƙa su ne suka zauna lafiya eh Allah gaskiyar lamari kaga dan ɗariga bai taɓa ganin wani kafiri ba ba ya ganinsa kowane kaucewar da kai shi ba zai ce ma kafiri ba amma mu ai ba duk wani guri in ka jara kafara kafara kafara to wayancan mutanen yanzu fa zaman da aka yi kenan a yanzu zaman da aka yi kenan a rabi'atul islam da alam wannan magana akan kafirta ne to mu kuwa dama akai muke da wuya mu ce wa mutum kafiri da wuya da wuya mu ce wa mutum kafiri yana da wahala amma mu kaga su saboda ba su ma jahilcin yayi yawa har yanzu sunanmu ba ɗaya ba ne ba su yi ƙoƙari sun yi haɗin kai sun kira mu mu mushrikai ne ko 'yan bidiya har yanzu ba mu da suna in wani ya bushi iska ya ce 'yan bidiya in ya sake busan iska wata ya ce mushrikai to wane ne sunan guda ɗaya babu in aka ce mutum mushriki to yana waje musulunci in an ce ɗan bidiya yana cikin musulunci to wane ne sunan mu haka abin yake eh in dai ka faɗa hakan to dole ko ka bar mu a ciki ko ka fitar da mu din to wannan fa shine zafin da ake fama a yanzu to kuma duniyar ta kai an gama an gama gudu sai zaniya yanzu dole sufancin nan dai kansa za a dau kuma wallahi ku sani wallahi tun da Allah ya yi duniya wallahi zuwa yanzu sufaye wallahi su suka bude gidan musulunci wallahi masu suna sufayen nan dai in akwai wata daular musulunci da aka kafa ta a duniya ba sufaye ne suka yi wannan ba ba kai suka kirga mun guda uku ba uku uku ba isa ba to amma kun duk da haka wasu ne kafirai su suka yi aikin amma kuma su ne kafirai saboda ba mu da gata to musan mu masoya annabi bane ba kuma yadda za'i eh ba yadda za'i ai muna da lokaci Allah ya tsaye da wani rubutu da nake wannan na ke rubutawa ya kai shekara 20 har yanzu littafin yana mutuwan 'yan dariƙa da kukan kuciya jawabi eh haka mutuwan yan dariƙa ga irin mutuwan ga yadda muke mutuwa ga yadda muke mutuwa ga yadda muke mutuwa wani kuma ya kawo yadda su ma suke mutuwa wannan ya isa daga nan in dai mu ba na Allah ba ne to a nuna mana saboda haka Allah ya fahimta da mu na sake na ji an ce show ɗaya da ya shiga rekod na duniya duk duniya ba ɗa wanda Allah ya yi masu irin abin da yawa show ɗaya a kan alƙurani tsakanin 'ya'ya da jikoki ɗari uku da ɗaya ko ɗari uku ba ɗaya wanda suka haɗa ci alƙurani ɗari shida dai zuriyan gidan ɗari shida yana da raifa ɗari shida har yanzu Allah zai masa arzikin wani ya sake haihuwa a cikin matansa ko a cikin amma a shajaratul mubarakatun kuma alamajin shi Ibrahim. Duk duniya ba wanda Allah ya ma haka, shi ne na farko wanda Allah ya ma haka, duk duniya ba wanda Allah ya ma haka, shi ne na farko. Duk duniya kun ba malamin da ya rubuta littafi dubu, dubu wanda aka sani duk duniya Sharif Ibrahim Salih. duk duniya wannan kyauta ne kuma dukansu kumfa ne daga cikin kumfan shehu ibrahim kumfa ne daga cikin kumfan shehu ibrahim har siyudi bai rubuta littafi dubu ba shi kuma gashi yanzu nan ba dubun tun wajen shekara biyu ne yanzu musa me kuma ya sake yi na gaba ba saboda haka mu gode wa Allah eh ko ba komai duniyar ta nuna mu ne eh saboda haka Shehu Ibrahim ke cewa arakum mulukul ardi ina ganin ku ku ne sarakunan bayan ƙasar to gashi nan mun zama alhamdulillah azbil ma'imin wa azbil wa'i فانو يا فزم ايوته وليس العبد صاموده إذ ذكرت انني مغلوب نسير يا نسير يا نسير فقال انك لقدير ويكون غير ما تريد أرى العبيد كيف تأهر المريض وكيف تنزل ما لا يريد وصلنا ويا دينا لا تبقى ساريدا فقد بقى ورفنا دينا دا حق نكالا والجود يسوري وذل كري والكسر من الأسور ميري إنا بني أمر دعوت الزمن عسى أراد ترى قريبا يأتي كل الإله ولا أذب فيه ذكرت درت وإسماء أكون أجد بين أثار الزيبا ليس شيء ولا قريب لا علم لا مال ولا جاه ولا حول ولا قوة للعبد ولا أنت الذي تسمع ما أقول قل التي تلفت من تعجل يا رب بالماء لتماثر وهو الذي كارب ونسرا وعلي وسهل يا برالي اللهم صل على أولك ولا عالم لمن سبقها سر الأجناك ولا عالم إلى سرارك المستقيم ولا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين